أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق وعيد إن كل إلا كذب الرسل فحق إقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة ما لها من فواق والطير محشورا كل له أواب وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعدة ولي نعدة فقال أكفلنيها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعدتك إلى نعاته وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكئا وأناب
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a biyu ga watan ramadan hijira na da shekara 436 ya dace da sha tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyar za mu ci gaba da tafsirin suratul an'am insha Allah daga aya ta tisin da biyar wannan karatu ya kunshi bayani akan yiwuwar ganin Allah subhanahu wa ta'ala ga dan adam inna Allah khaliqul habbi wan nawa إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفقون
إن الله خالق الحب والنوى الله سبحانه وتعالى yana mana bayani game da kansa Allah madaukaki yana bayani game da sifofinsa sifofin da suke nuna cewa akwai shi inna Allah khaliqul habbi wan nawa lalle Allah shine mai tsage kwaya da aka shuka wan nawa da kuma dan ice ya shuku fi tsara da manomi idan ya ɗebi hatsi ya tafi gona ya shuka iyakan abin da ya aikata kenan ya rufe idan Allah bai tsaga wannan kwayar ba ba yadda za a yi shukan ta fito saboda haka Allah shi yake tsaga kwayar ya shakkuhu fi tsara fayanbutu fatanbutu zuru ala ikhtilafi anwa'iha wa asnafiha min al-qubu wanda a dalilin haka ake samun nau'ukan shuke-shuke suna fitowa in ba dan Allah subhanahu wa ta'ala shi ya tsaga ba babu shakka shukan ba za ta fito ba haka nan wannawa ya'yan itatuwa wato asimaru al-ikhtilafi ashkaliha ya'yan itatuwa daban-daban nau'ukan su daban-daban haka nan dandanan su daban-daban wannan shi ne yake shi yake aikata muku haka yukhrijul hayya min al-mayyit Allah shi yake fitar da mai rai rayaje daga matacce wa mukhrijul mayyit min al-hayy kuma Allah shine mai fitar da matacce daga mai rai ya fara magana da fi'ili ya zo ta da ismul fa'ili don mukhrijul mayyiti min alhayyi ismul fa'ili ya yi adafinsa daga falikul habbi wannawa don idan aka ce falikul habbi wannawa mukhrijul mayyiti min alhayyi don haka adafinsa ya taho daga can wato abin da Allah madaukaki yake cewa shine yake fitar da mai rai daga cikin matacce kuma Allah subhanahu wataala shine mai fitar da matacce daga cikin mai rai Allah shi yake aikata wannan kuma har zuwa yau dan adam bai san wani wanda ke wannan wanda ke haka din ba in ba Allah ba ibnu kasir a fassarar ita wannan aya yana cewa malamai suna ba da misalai daban-daban a kai a ce maka yukhriju dajaja min al-bayda Allah ya fitar da kaza daga koyi wal baydata min ad-dajaja Allah ya fitar da koyi daga jikin kaza kaga misalin Allah ya fitar da mai rai daga jikin matacce ya fitar da matacce daga jikin mai rai sannan Allah maɗaukaki yakan ba yakan ba makafiri ɗa musulmi kaga ya fitar da mai rai daga jikin matacce domin kafiri matacce ne mumini ko mai rai ne wal kafir min salihi kuma Allah yakan fitar da kafiri daga jikin mutumin kwarai wato Allah yana fitar da na kwarai daga jikin mutumin banza ya fitar da na banza daga jikin mutumin kwarai Allah ka tsare mu غير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها ibnu kasir ya ce malamai suna ba da misalai da dama game da wannan siffa ta Allah siffan fitar da matacce daga jikin mai rai da kuma fitar da mai rai daga cikin matacce akwai siffofi da dama da har yau wato dan adam bai iya ganowa ba wanne ne farko in ana misali game da kaza da koyi wanne Allah ya fara halitta to shi dai Allah ya faɗa maka shi yake haka tunda abu ne mai wuyan gaske ka iya sanin wake yi in ba Allah ba ce to zalikum Allah tun da kun san babu wanda ke iya wannan banda Allah to wannan din shi shine Allah fa anna tufakun ta yaya ake kawar da ku a hana ku bin wannan mahalicci din wanda ke sarrafa al'amura kuna gani yau da kullum yace falikul isbahi falikul isbahi wa da'ilul layli sakana wa shamsa wal qamara husbana ذلك تقدير العزيز العليم ga kuma wata alama da take gwada muku samuwar Allah falikul isbahi shi yake tsage safiya idan dare yayi Allah ke tsage safiya gari ya waye in banda Allah babu mai yin haka waja'ala al-laila sakanan kuma Allah shi ya saka dare wato a lokacin nutsuwa taskunu fihi al-ashya lokacin da abubuwa suke samun nutsuwa a ciki wa shamsa wal qamara husbanan rana da wata yasa su akan lissafi zalika taqdirul aziz al-alim wannan kaddarawa ne na babuwayi sannan masani domin yanda al'amura suke canzawa gari ya waye rana ta fito dare ya zo ba a taba samun fashi ba babu latti wannan ya gwada cewa wanda ya tsara din mabuwayi ne babu abin da ya gagare shi wato ya tsara shi da ilimi sannan ya tsara shi ta yanda ba za a samu matsala ba don haka yasa tun farkon duniya kake ganin abubuwa na gudana cikin nutsuwa wa shamsa wal qamar rana ta hito wata ya zo kusbana akan lissafi ba su canzawa duk sa'ilin da Allah subhanahu wataala ya magana akan rana da wata abin da ya shafi lokaci to zai kawo al'aziz a ƙarshen wannan aya zai kawo kuma al'alimu masani saboda banda mai ƙarfi mai cikakken iko babu wanda zai iya tsara gudanar al'amura na rana da wata da kuma wato wayewar gari da kuma samuwan dare banda Allah babu mai iya tsara wannan domin idan ka bar wa ɗan adam wannan aiki ba zai iya ba don haka Allah subhanahu wata'ala ya kawo kalma ta al'aziz da kuma al'alim wato Allah masani ne game da lissafin da ya dace a yi ma rana la ya tagayyar wa la ya ƙwari sannan ranar ba ta canzawa ba a samu rikicewa bal kullum min huma lahu manazil yaslukuha fi saifi wa shita rana tana da hanyarta wata na da hanyarsa kamar yadda ya faɗa a suratul a'raf wa shamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amrihi wato rana da wata da taurari dukkansu Allah ya hore su ne bisa umarninsa saboda haka yasa ba sa canzawa a wajen bin dokokin Allah subhanahu wata'ala a suratu yunus aya ta biyar ce huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab a suratu yasin aya ta 40 yace lash-shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahu Allah yana gwada cewa da rana da wata da taurari duka tsarin Allah ne wani baya iya riskan wani saboda kowane da irin hanyar da Allah madaukaki ya bashi to idan Allah ya faɗi irin wannan saboda sarrafa mulkin samaniya sarrafa mulkin samaniya yana buƙatar iko da kuma mulki mai ƙarfi yana buƙatar iko da mulki mai ƙarfi ka dubi yadda sararin samaniya yake da yadda taurari ke tafiya wani tauraron bai haduwa da wani rana tana gudana babu lacci ba fashi babu shakka wanda ya tsara wannan yana da tsananin karfi sannan yana da girman ilimi saboda haka shi yasa duk sa'ilin da Allah ya kawo magana akan wato sarautar samaniya mulkin sararin samaniya abin da ya shafi rana wata taurari idan Allah ya kawo magana akan su to karshen zai kawo sifofinsa guda biyu al'izza wal ilmu buwaya da ilimi yana gwada maka Allah babu abin da ya gagare shi babu abin da ya gagare Allah abin da zai baka misali shine a ce akwai alaka tsakanin doron kasa da wata akwai alaka tsakanin doron kasa da wata wannan alakar akwai wani karfi da ke rike su sannan akwai karfin da ke rike duniyar da muke kai da kuma rana saboda haka yasa da'iman ranar tana gudana akan lissafi abinda ake ce ma gravitational force wanda yana daga cikin mu'ujiza ta Allah subhanahu wa ta'ala domin dan adam bai iya tsara shi ba ma gravitational force ba koda za a ce karfi irin na maganadisu abu ne wanda baka ganin sa amma Allah yana sarrafa al'amuran duniya da shi to saboda haka idan Allah ya kawo wannan sai sai ya kawo sifofinsa guda biyu a ƙarshen magana al-izza wal ilm suratu yunus aya ta 37 zuwa 38 wa ayatul lahumul laylu naslahu minhu an-nahar fa idahum muslimun wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim wa ayatul lahum al-laylu naslahu minhu an-nahar a suratu yasin Allah madaukaki yace aya ce gare su ga dare dare ya zo ana cikin duhu sai Allah ya fede duhun nan sai ya fito da yini wannan aya ce ga dan adam ko ko ana cikin yini sai Allah madaukaki ya fede yinin sai ya ciro dare fa idza hum muslimun sai ga mutane suna cikin duhu والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم kaga sai ya karasa da al-azizul ali a suratul fussilat yace wa zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa hibban zalika taqdirul azizul ali saboda iko da ya shafi sararin samaniya iko ne mai tsananin karfi saboda haka idan Allah yana so ya gwada wa dan adam misalin buwayarsa misalin iliminsa sai ya maka ishara da halittar sararin samaniya idan Allah yana son ya nuna maka kai dan adam buwayarsa ba abin da ya gagare shi to sai ya maka misali da ka daga ido ka dubi sama don haka sai ya ce wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujum wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي جعل لكم النجوم الله شيء wanda ya saka muku taurari wanda ya nuna cewa halittar duniya an yi su ne an yi halittar duniya ne kawai saboda dan adam saboda jin daɗin sa ja'ala lakumun nujuma ya saka muku taurari litahtadu biha saboda ku shiryu da taurare ku dinga amfani da taurari fi zulumatil barri wal bahri a cikin duhun tudu da teku saboda waɗanda ke tafiya a cikin teku suna amfani ne da taurari ta wajen gane inda suka dosa da inda suka bari da inda inda suka baro kaga ni'ima ce ta Allah subhanahu wata'ala ga dan adam samuwan taurari kad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun hakika mun yi bayanin ayoyi daki daki ga mutanen da suke da sani wato mutanen da suke da hankali mutanen da suke iya sanin gaskiya waɗanda ke iya gudun ƙarya to babu shakka ayoyin alkur'ani tunatarwa ne gare su su gane cewa akwai Allah yace wa huwa allazi ansha'a wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahidatin fa mustaqarrun wa mustawda'a قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة كما الله شيني وانده يكيركرو من نفس واحدة يكيركرو هلتن كده جاكين ري تايا شيني ران النبي آدم عليه السلام Allah ya kirkiro halittar ɗan adam daga jikin annabi Adam alaihi salam wa mustaqarrun wa mustauda daga nan sai ya zama mai tabbata imma wanda aka aji wato rayuwarka tana tsakanin biyu ko dai mai tabbata a wani wuri ko ko wanda aka aje shi za a dauke a kai wani guri shine fa mustaqarrun wa mustawda akwai fassara biyu da na Abdullah bin Abbas da kuma Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud yace abinda Allah madaukake yake nufi da fa mustaqarrun akwai mai tabbata mai tabbata shine al-mustaqarrul kawn fawqa al-ardi wal mustawda'ul kawn fil qabr in dai kana doron kasa to kana tabbata kana nan da rai amma yau da gobe zaka koma kuma a siffa ta ajiya siffar ajiya ita ce lokacin da ka mutu aka saka a cikin kabari to ɗayan biyu ne ko dai al-mustaqar ko al-mustawda ko wanda aka tabbatar da shi ko wanda aka aje shi wanda aka tabbatar da shi shine wanda yake rayuwa akan doron kasa wannan shine misali na farko yace wa ala hadhal wajhi yakunu kalam tanbiha lahum bi anna hayatan nas fi dunya ba'daha alwab'u fil qubur wannan kamar tunatarwa ne gare mu cewa asalin halittar mu daga halitta ce ta dan annabi adam alaihi salam amma daga dan fa rayuwar mu tana tsakanin abu biyu ko dai muna tabbata ko ko muna siffa ta ajiya ko dai muna tabbata a doron ƙasa ko mu koma siffa ta ajiya a cikin kabari kafin ranar tashin kiyama wato mu'aqqatun ila al-ba'th alladhi huwa al-hayat al-ula wanda shine za a sake dawo da mutum raddan ala alladhina ankaru al-ba'th ga waɗanda ba su yarda da cewa za a tada su bayan an mutu Allah madaukaki yace to ai rayuwar dan adam dama tsakanin biyu ne da babu kai an same ka akwai ranar da kuma zai zama babu kai in babu kai din a wannan lokaci ajiyanka akai cikin kabari wannan fassara guda kenan sannan akwai fassaran Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas ya ce abinda Allah madaukake yake nufi da fa mustaqarrun shine ana tabbatar da mutum a cikin mahaifa mustauda ana ajiyan mutum a kashin gadon bayan mahaifinsa sannan Abdullahi bin Mas'ud shi ma ya faɗi haka a wata riwaya ta Abdullahi bin Abbas yace fa mustaqarrun wurin tabbata shine mahaifa saboda an samu aya ta biyar ta suratul hajji inda Allah yake cewa wa nuqirru fil arhami ma nasha muna tabbatarwa a cikin mahaifa abin da muka ga dama ila ajalin musamma zuwa ga wani ajali da aka diba aka ayyana mutum zai zauna a mahaifa yawan watannin da Allah ya kaddara masa kaga kenan al mustaqarru ya tabbata fil arhami don Allah ya ce wa nuqirru fil arhami yace fa mustaqarrun fil arhami wa mustawda'un in aka ce almustaudan fi salbi a ƙarƙashin bayan mahaifi don haka tana yiwuwa a ɗauki fa mustaqarrun matakin farko na rayuwar ɗan adam shine bayan Allah ya halicci annabi Adam ya ɗauki rayukan mutane ya saka a ƙashin bayan annabi Adam alaihi salam annabi Adam alaihi salam lokacin kafin ya rasu yaran da yake hayayyafa duka zuriyar yan adam suna ƙashin bayansa saboda haka Allah yana cire su ya kai su ga ‘ya'ya waɗannan ‘ya'yan a cire su a kai su ga jikoki in lokacin zuwanka duniya ya yi sai a ciro ranka daga ƙashin bayan mahaifinka sannan sai a saka a mahaifar mahaifiyarka kaga kenan an ciro shi daga almustaudau an kawo shi almustaqarru ko ko an ciro shi daga almustaqarru an dawo shi ga almustauda akwai sabani tsakanin fassarar malamai da suka yi game da kalmomin nan guda biyu wanne ne almustakar shin kashin bayan mahaifi ne wurin tabbata ko kuwa wurin ajiya ne idan aka ce wurin ajiya to ya fi dacewa da kashin bayan mahaifi saboda me lokacin fita ransa idan ya yi sai a ɗauko daga ajiya sai a kawo ga almustakarru shine mahaifa wanda shi fi dacewa da aya ta biyar ta suratul hajji wa nuqirru fil arhami ma nasha ala kulli halin Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar mana rayuwar mu ba ta dawwama a nan duniya ɗayan biyu ne ko dai muna tabbata ko ko muna siffa ta ajiya tabbata ɗin nan yana da lokacin karewa shi ma ajiyan yana da lokacin karewa a duka fasarin da malamai suka yi qad fassalna al-ayati lalle hakika mun yi bayanin ayoyi daki daki li qaumi yafqahun ga mutanen suke fahimta وهو الذي أنزل من السماء ماء وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وهو الذي أنزل من السماء ماء كما الله شيني wanda ke saukar da ruwa wato wanda ya saukar da ruwa daga sama anzala min as-sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in sai muka fitar da tsuron dukkan komai ta dalilin wannan ruwan kaga Allah ya tabbatar mana halitta ta duniya gaba ɗayanta ta dogara ne da ruwa dukkan wani abu kamar yadda ya faɗa a suratul anbiya a aya ta 30 waja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy duk wani abu mai rai Allah madaukaki ya halice shi ne daga ruwa ya saukar da ruwa fa akhrajna bihi nabata kulli shay sai muka fitar da tsiro na dukkan komai fa akhrajna minhu khabira muka fitar da korayen shuke-shuke zar'an wa shajaran akhbar shuka itatuwa ka gansu koraye saboda wannan ruwan sama da aka samu suma ba da zalika ya fihi alhabba wa samara bayan itatuwa sun zama kore gonaki sun zama koraye sannan sai Allah ya fitar da ƴaƴan wato hatsi daga cikin waɗannan gonaki da kuma ƴaƴan itatuwa din nukhriju minhu habban mutarakiban muna fitar da wato hatsi wanda ke hawa kan wani ke hawa kan wani yarkabu ba'dahu ba'da kamar misali zangarniya irin ta shinkafa za ka ga ko ta alkama za ka ga wani ɗan yana kan wani Allah madaukake ya ce dalilin wannan ruwa za ka ga an fitar da shukan da zai amfanin shukan za ka ga saboda yawansa hatsin yana wani yana hawa kan wani wa minan nakhli min tal'iha kinwanu sannan daga itatuwan da binaifa daga hudansu ana samun wato nono ana samun goyo alfar'u sagir kaman karamin reshi na dabino daniyatun wanda ke kurkusa za ka gansu kurkusa da juna wato ya sun yi 'ya'ya da yawa wajen natin min anabin da gonaki wanda sun shafi itatuwan inabi wa zaitun da zaituni wa rumman da rumman mushtabihan wa gairar mutashabi masu kamanni da marasa kamanni abin nufi wasu itatuwan za ka samu kamannin su ɗaya amma kuma amfanin da suka fitar ya an samu bambanci in ma ta launi ko ta ɗanɗano ko ta girma za ka samu an samu bambanci ko mangoro ne za ka samu amma ɗanɗanan daban-daban haka Allah matsaukake kuma duk daga wannan ruwan sama ɗin shi ne Allah ya ce unzuru ila samarihi ku duba ga 'ya'yan itatuwan nan idan asmara idan itatuwan sun fitar da 'ya'ya fakkiru fi qudrati khaliqihi ku ku yi tunani game da ikon wanda ya halicci wannan abin zaka ga duniya tana mace amma saboda ruwan sama kadai an samu amfanin nan da dama shuke-shuke sun fito ‘ya'yan itatuwa na marmari daban-daban da babu su min al'adami ilal wujud da babu su amma dalilin ruwan sama sai Allah ya kawo su ba da an kana haɓaban sara inaban wa rutaba inda yin da itatuwa ne yanzu daga baya fa Allah madaukaki saboda wannan ruwan saman ya raya waɗannan itatuwa har an samu ‘ya'ya irin su inabi da sauransu wanda ya iya wannan aiki Allah subhanahu wata'ala daga ruwan sama kawai ya fitar da launuka daban-daban domin idan ana rani zaka ga ƙasa a mace take amma idan aka saukar da ruwa fa zaka ga launin ƙasa ya fara canzawa ya koma kore ya koma ruwan kwai al-ashkal wa tu'um ‘ya'yan itatuwan da aka samu su ma siffofinsu daban-daban ɗanɗanansu ma daban-daban haka nan ƙamshin ma daban-daban Allah ya ce unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'ihi da lokacin nunansa nan ma ka duba akwai ayar Allah tare da wannan inna fi zalikum laayatin liqaumin yu'minun lalle cikin hakan gare ku akwai ayoyi ga mutanen da suke imani Allah ya samu dora وجعلوا لله شركاء وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وجعلوا لله شركاء الجن متعنه سكسن يا ما الله abokan tarayya na aljanu suka sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala abokan tarayya daga cikin aljanu an waye gari sun koma bautan aljanu kaga sun suna tarayya kenan tsakanin aljanu da Allah annahum inna ma abadul asnama an ta'atil jinn ko da gunki ne me yasa suka bauta ma gumaka saboda aljanu suka yi musu umarni an waye gari mutum yana daukan umarnin aljani ya bar daukan umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa khalaqahum Allah yace kuma su ma aljannun shi ya halicce su wa kharaqu lahu banina wa banatin mutane suka kirkiro ma Allah ƴaƴa maza da mata suka kago ma Allah suka kago ma Allah subhanahu wataala ƴaƴa maza da kuma ƴaƴa mata wato sun kirkiro suka jingina su ga Allah subhanahu wataala kamar misali a suratul tauba آية 30 وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله yahudawa sun ce uzairu dan Allah almasihu sun nasara sun ce almasihu dan Allah kaga an kirkiro ya maza an jingina su ga Allah idan game da mata ne nan ma ya bada labari a suratul nahl aya ta 57 wa yaj'aluna lillahi albanati subhanahu wa lahum ma yashtahun haka na a suratul safati وجعلوا بينه وبين الجنة نصبا ولقد علمت الجنة أن إنه لمحضرون don haka Allah madaukaki ya ce mutane maimakon su bauta masa sai suka koma shirka da shi da aljanu kuma aljanun nan Allah madaukaki shi ya halicce su suka kirkiro ya'ya suka jingina su ga Allah ya'ya maza da ya'ya mata bi gairi ilimin ba tare da wani wata hujja ba subhanahu wa ta'ala amma yasifun tsarki ya tabbata ga Allah daukaka tana ga Allah ya fi karfin abin da suke siffantawa gare shi بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم badi'u samawati wal ardi Allah shi ya faro halittar samai da ƙasa ya faro halittar samai da ƙasa shi yasa ake kira badi'u mai farowa kamar da ibnu kasir ya fada wato mubdi'u samawati wal ardi wa khaliquhuma Allah shi ya faro halittar samai da ƙasa Allah shi ya kirkiro anna yakunu lahu waladun ta ya za a yi ya kasance yana da ɗa wa lam takul lahu sahiba alhali abokiyar zama ba ta gare shi ba shi da abokiyar zama ba shi da mata ya za a iya samu da wa khalaqa kulla shay'in kuma Allah ya halicci dukkan komai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah masani ne game da dukkan komai Allah shi ya halicci sammai da ƙasa dukkan wani abu halittar Allah ne to ta ya za a yi a ce Allah nan da ya halicci komai ya zama kuma yana da da wa lam takul lahu sahiba alhali kuma ba shi da mata yace zalikum Allahu rabbukum ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل to shi Allah da aka muku bayanin siffofinsa waɗan- wanda ke muku abubuwan nan da aka kirga yace zalikum wanda ke muku waɗannan abubuwa shine fa Allahu fa rabbukum mahaliccinku mai renanku la ilaha illa huwa babu wani abin da ya dace a bautawa in ba shi ba khaliqu kulli shay'in ya sake maimaitawa Allah shine mahaliccin dukkan komai fa'buduhu sai ku bauta masa wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma Allah shine mai tsaro a bisa dukkan komai Allah shi yake lura da dukkan komai Allah shi yake shirya gudanar komai yake azurta ku yake yake tsara muku rayuwa don haka shine ya kamata ku bauta masa sannan sai yace la tudri لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير la tudrikuhu al-absar gannai ba su cin masa wato gannai idanu ba su riskan Allah subhanahu wata'ala wa huwa yudriku al-absar amma shi Allah yana riskan idanu gannai ba su riskansa shi ko yana riskar gannai wato yana cimma gannai amma ganinka ba zai isa ga Allah ba ganinka baya isa ga Allah amma ganin Allah yana isowa wato Allah yana cimma ganinka amma kai ganinka ba zai isa gare shi ba wa huwa latiful khabir kuma Allah mai tausasawa ne Allah mai bada labari ne Allah masani ne duk da cewa ba ka iya ganinsa amma Allah ya san komi wannan yana kama da cewar annabi Luqman ga ɗansa inda Luqman hakim yake gaya ma ɗansa ya bunayya innaha in takum misqala habba fi min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ati biha Allah sai ce inna Allah latifun khabir wato idan ana maganar Allah ya, ya san komi to sai a kawo ƙarshen maganar latifun khabir idan ana maganar Allah yana ganin ka ko da ke kai baka ganin sa kai baka iya ganin sa ganin ka bai iya isa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma kar ka kaddara Allah yana da nisa a'a Allah yana nan kusa da kai yace wa huwa latiful kabir haka Luqman yace wa ɗansa da za a samu ƙwayar komayya fatakun fi sakarati ya zama tana cikin dutse au fi samawati ko wani wuri a cikin sammai au fil ardi ko a cikin ƙasa ya ati biha Allahu Allah zai kawo ta ƙwaya guda wato ya gwada maka duk halittan da ke duniya Allah ya san shi ko da ke kai ba ka iya ganin sa amma Allah matsaukaki ya san inda duk ya aje abin sa to cewa gani baya isa ga Allah kamar inda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a wannan aya wannan ya zama hujja ijma'an ya zama hujja gaba ɗaya ga malaman sunna akan cewa ganin Allah a duniya abu ne wanda ba zai yi ba ijma'an babu wani malami da ya ja game da wannan fahimta dukkan malaman sunna sun tabbatar da wannan saboda me na farko Allah madaukaki yace la tudrikuhul absar gannai ba su isa ga gare shi ba sa riska gare shi idan aka ce riska sun isa gare shi gani bai isa gare shi ganin dan adam saboda me saboda gazawan halittar dan adam ganinsa ba zai iya isa inda yake ba ba zai isa gare shi ba saboda shi Allah subhanahu wata'ala a aqida ta ahlus sunna zatinsa yana sam, sam- yana saman al'arshi wannan shine abin da Allah da kansa ya faɗa zatinsa yana sama al'arshi amma iliminsa yana ko ina saboda haka idan aka ce la tudrikuhul absar gannai ba su isa ga zatinsa ganin dan adam ko ganin halitta baya isa inda zatin Allah subhanahu wata'ala yake to wannan ijma'an duk malaman sunna sun tabbatar da wannan ba malami ɗaya ba ba biyu ba littafai da dama waɗanda malamai suka yi magana akan cewa a nan duniya mutum ya ce ya ga Allah abu ne wanda ba zai yi ba saboda wannan magana ta Allah subhanahu wa ta'ala a littafin ibn abil izz al hanafi sharh al aqidati tahawiyya a juz'i na farko shafi na 208 yace wa qad qala bi subuti ru'ya as sahaba wa tabi'una wa a'immatul islam al ma'rufun bil imama fi din wa ahlul hadith an ce a duniya baki daya ba a ganin Allah amma a lahira fa za a ga Allah a lahira za a ga Allah ‘yan aljanna za su ga Allah subhanahu wa ta'ala nan ma kuma ijma'a a nan duniya ganin Allah da ido ba zai yi ba ijma'an duk malaman sunna sun tabbatar da wannan sannan a lahira duk wanda ya shiga aljanna zai ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu na ciki nan ma kuma ijma'an duk malaman sunna sun yarda da wannan don haka yasa ibnu abil izin harafi yace wa qad qala bi subuti ru'ya الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين تصحابي دا تابعي دا شواغبن مسلمين زامن فرقو وأهل الحديث sun yi ittifaki akan cewa lallai za a ga Allah a ranar tashin kiyama amma da aka ce la tudrikuhul absar annahu yura wala yudraku abinda Allah ya kore shi ne riskansa saboda haka ko a lahira ko a lahira ganin da za a yi ma Allah ba gani ne na riskansa ba ba gani ne na al'ihaba ba wato da za a kewaye shi da sani kamar yadda za ka iya sanin abu gaba da bayansa shi Allah ba haka za ka yi masa ba shi sa ake cewa la tudrikuhul absar ko a lahira za a gan shi amma ba za a iya kewaye shi da sani ba dan yadda ya faɗa mana wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a mutane ba su iya kewayewa da sanin wani abu game da al'amarinsa sai wanda Allah ya ga dama don haka da aka ce la tudrikuhul absar gannai ba su riskan Allah wannan ibnu abil izz al-hanafi yace yadullu ala kamali azamatihi wanda yana nuna kamalar girman Allah subhanahu wataala yana nuna cewa Allah yana da cikakken kamala saboda me dan adam ba zai iya ganinsa wato yadda zai iya riskansa ya iya gamsuwa game da al'amarinsa gaba ɗaya ba la wato kamar ana iya cewa sai dai hange amma ba wai ya zama kaga Allah yadda zaka kewaye shi da sani bala wa annahu akbaru min kulli shay wannan yana nuna cewa Allah ya fi komai girma wa annahu li kamali azamatihi la yudraku bi haythu yuhatu bihi saboda girman Allah bai yiwuwa a riske shi bai yiwuwa a ga Allah ta inda za a kewaye shi da sani amma cewar riska din ana baya kawar da za a ga Allah subhanahu wataala wanda ya bada misali da tarihin annabi Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam kamar inda Allah ya faɗa a suratul shu'ara lokacin da ya bar ƙasar Masar da Banu Isra'il Fir'auna ya fita da sojojinsa suna bin su shine Allah ya bada labari yace falamma tara aljama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun lokacin da jama'a biyun suka hangi juna sai mutanen annabi Musa suka ce mu kan yanzu an riske mu qala sai annabi Musa yace kalla a ba a riske mu ba kaga sun hangi juna sun hangi juna suka ce ma annabi Musa an riske mu mutanen Fir'auna sun iso gare mu sai annabi Musa yace a a ba su iso gare mu ba inna ma iya rabbi sayahdi ina tare da Allah mahalicci na zai shirye da ni wannan ya nuna cewa kana iya hangen abu amma bai riske ka ba kana iya hangen abu amma bai riske ka ba don haka idan Allah ya ce la tudrikuhul absaru gannai ba su riskansa wannan baya hana a ce gannai suna ganin shi gannai suna ganin sa amma ba za su riske shi ba idanu suna ganin Allah za su iya ganin Allah a aljanna amma ba za su riske shi ba ba za su kewaye Allah subhanahu wa ta'ala da sani ba ya ce falam yanfi Musa ru'ya annabi Musa alaihi salam lokacin da aka ce masa fir'auna ya riske mu annabi Musa bai ce a'a ba su gan mu ba ya yadda fir'auna ya gan su inna ma nafal idrak aban abinda annabi Musa ya kore shine riskan dai ba ai ba amma an gani kaga ya gwada cewa zaka iya ganin Allah farrabbu ta'ala yura wala yudrak za a ga Allah a ranar tashin kiyama a cikin aljanna amma ba za a riske shi ba kama yu'lamu wala wala yuhatu bihi ilma kamar yadda yanzu haka ana sanin Allah din amma kuma ilimin ya zama ba a kewaye Allah da sani ba ba a kewaye Allah da sani ba yanzu haka musulmi ya san akwai Allah amma sanin nasa ba na kewaye Allah bane ba kamar da kake iya sanin abokinka makwabcinka da sauransu bane saboda me saboda girman Allah subhanahu wataala abin da ya ga dama ka sani shine kawai kake sani game da shi al-imam an-nawawi shi ma ya tabbatar da wannan yana cewa قد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة دليلي سنزو ديوا دقاء القرآن دا سنة النبي صلى الله عليه وسلم دا إجماع الصحابي game da cewa a ranar kiyama za a ga Allah faman ba'dahum min salafil umma ala isbati ru'yati Allah ta'ala fil akhirah lil mu'minin yace tabbas masu imani za su ga Allah a cikin aljanna a ranar tashin kiyama rawaha nahwun min 20 sahabiyya al-imam an-nawawi yace hadisai an samu kamar guda sahabbai 20 waɗanda suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam baya ga ayoyin alqur'ani waɗanda suke shahararru da ake kafa hujja da su haka shi ma ibnu taymiya ya faɗa cikin majmu'u fatawa mujallad 6 shafin 469 li annahu yamtani wa indahu ru'ya ru'yatullahi fid dunya wal akhirah yana magana akan al-mu'tazila yace khalafu bi dalika ma tawatara bihi sunan anin nabi sallallahu alaihi wasallam al mu'tazila su ne wadanda ke cewa bayyuwa a ga Allah a duniya kuma ba za a ganshi ba a lahira shine ibnu taymiya yace to idan sun faɗi haka sun saba ma ijma'in sahabban annabi da kuma tabi'ai sun saba ma ainihin dalilai wanda yazo mutawatir anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqa alaihi sahaba wa a'immatul islam min anna al mu'minina yarawna rabbahum fil akhirah saboda haka idan aka ce gani bai isa ga Allah me ake nufi ana nufin ganin dan adam a duniya a nan duniya bai isa ga Allah amma a lahira fa ganin dan adam wato yana yana ganin Allah subhanahu wata'ala a gidan aljanna ba kowa bane sai wanda ya samu shiga aljanna amma a nan duniya la yana daga cikin bayani da ya gabata wanda muka karanta bayanin Abdullah bin Mas'ud wanda yake magana a game da zatin Allah ina yake ina zatin Allah yake Abdullah bin Mas'ud sahabi ne sai ya bada misali yadda zaka gane nisan da ke tsakaninka da inda zatin Allah yake nisa tazarar da ke tsakaninka da inda zatin Allah yake shi Allah subhanahu wataala babu abin da yake masa nisa ta wajen iliminsa zatinsa yana da nisa daga bawa babu shakka sai ya ce tsakanin inda kake nan ƙasa zuwa sama tafiye shekara ɗari biyar ya ce bai na kulli sama'in masiratu hamsin amin tsakanin kowace sama da wata sama tafiye shekara ɗari biyar to saman kuma guda bakwai ne ka kirga ɗari biyar biyar biyar sau bakwai sannan ya ce wa bai na sama'i sabi'a tsakanin sama ta bakwai ɗin da kuma alkursiyu tafiye shekara ɗari biyar wa bainal kursiyu wa bainal ma'i tsakanin kursiyun Allah da ruwa tafiye shekara ɗari biyar ya ce to sannan al'arshi yana saman wannan ruwan wal arshu fawqal ma'i wallahu fawqal arshi sannan Allah yana saman al'arshi don haka sai ka suranta ka kimanta ka kwatanta nisan da ke tsakaninka da zatin Allah idan mutum ya gane wannan nisa sai kuma a ɗauko amsar shin ido zai iya ganinsa ka ganin za ka ba wa kanka amsa ana magana shekara ɗari biyar biyar biyar wanda tafiyar da ke tsakanin sama zuwa wata har a isa sama ta bakwai bayan sama ta bakwai ɗin ma kuma kafin a kai ga kursiyu shekara ɗari biyar tsakanin kursiyu da ruwa shekara ɗari biyar sannan ga al'arshin Allah a saman ruwa Allah yana saman al'arshi wanda ya shi ya faɗa da kansa ya za a yi idon ɗan adam daga nan duniya ya ga Allah. Saboda haka za ka iya bawa kanka amsa, shi ne abin da Allah ya faɗa mana cikin ayan nan. La tudrikuhul absar idanu ba su isa ma inda zatin sa yake. Baya iya isa inda zatin sa yake saboda karfin ganin ka bai da yawa. ka duba ka suranta girman Allah subhanahu wata'ala to amma ta ya za a yi a ce ganin ya yiwu ta ya za a yi a ce ganin ya yiwu a nan al'imamun nawawi a sharhu sahihi muslim yana magana mujallar na uku shafi na goma sha biyar ya ce wa amma ru'yatullahi ta'ala fi dunya faqad qaddamna anha ghayr mumkina walakin anha mumkina na'am ko anan duniya akwai malamai da aka samu an samu malamai da ke ganin za a iya ganin Allah a duniya ne akwai malaman da suke da wannan fahimta za a iya ganin Allah a nan duniya sai ya ce walakin al-jumhur min as-salafi wal khalafi sai dai akasarin malaman sunna magabata da waɗanda suka biyo bayan su annaha la taqa'u fi dunya in dai ganin Allah ne a duniya ba zai taɓa yiwa ba wannan shi ne fahimtar akasarin malaman sunna abinda al'imamun nawawi ke faɗa na ya yi la'akari da waɗanda ake waɗanda ba su aƙidar ahlus sunna amma ahlus sunna babu sabani a tsakaninsu game da cewa Allah tabaraka wata'ala bai yiwuwa a ganshi a nan duniya bai yiwuwa ittifaqan faru'yatullah da ake maganar ganin Allah ana iya yin sa a duniya kana iya ganin Allah daga nan duniya to mafarki ne la amma ganin sa kirikiri da idanunka a halittar ka ta mutum a nan duniya abu ne wanda ba zai yi ba wanda kawai aka samu sun yi sun yi magana cewa ana iya samu wanda zai ga Allah kamar daga sufaye an samu wanda ke da wannan fahimta in ka duba al-milal wa nihal na al-imam shahar sitari mujallal na farko shafi na 105 yana cewa aqida ta aqida sufanci an samu wanda ke ganin ana iya samun wanda zai iya ganin Allah a duniya amma dai aqida ta ahlus sunna ittifaqan babu wani wanda zai iya ganin Allah a nan rayuwa ta duniya saboda me nassin alqur'ani da hujjoji da yawa wa man idda'a ru'yata Allah fi dunya bi aynai ra'sihi malamai suna cewa duk wanda yayi korafin ya ga Allah da idanun da ke kansa dinnan a nan duniya fa da'awa batila bi ittifaqi ahli sunnah wal jamaa korafinsa ba gaskiya bane ya ce ya ga Allah da idanunsa wannan korafin ba gaskiya ba ne malamai da yawa sun yi magana a kai misali ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallal na bakwai shafi na ɗari da hudu yana martani ga wanda yake da korafin cewa ya ga Allah a bayyane kirikiri sai ya ce ajma'a salaful umma magabata sun yi ittifaki wa a'immatuha ala anna almu'minina yarawna Allah bi absarihim fil akhirah babu shakka an samu ittifaki a lahira masu imani za su ga Allah da idanunsu wannan ba shakka a lahira masu imani za su ga Allah subhanahu wa ta'ala ganin ma da idanunsu wa ajma'u ala annahum la yarawnahu fi dunya bi absarihim ibn taymiya yake sannan ko malaman sunna sun ittifaki a nan duniya masu imanin ma ba za su ga Allah ba masu imani ba makafirai ba masu imani a nan duniya ba za su iya ganin Allah da idanunsu ba amma a lahira a cikin aljanna masu imani za su iya ganin Allah da idanunsu inda aka samu jayayya ta wajen malaman sunna shine game da annabi sallallahu alaihi wasallam shin shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sauran mutane ne bai ga Allah ba a nan duniya ko ko ya gan shi yace wa man qala minan nasi innal awliya aw ghayrahum yara Allah bi ainihi fid dunya ibn taymiya yace duk wanda yace akwai waliyin da ke iya ganin Allah a nan duniya da idonsa to wannan ya, ya, ya kirkiro wani sabon abu ga addinin musulunci sannan mukhalifun lilkitabi wa sunna wa ijma'i salafil umma ya saba ma ayar alqur'ani ya saba ma sunnar manzon Allah ya saba ma ijma'in magabata saboda magabata sun yi ijma'i cewa bai yiwuwa ga Allah subhanahu wataala da idanu a nan duniya idan mutum ya ce shi yanzu ya zama waliyin da yake iya ganin Allah to kaga maganarsa in ta saba ma alqur'ani da sunna ijma'u salaf maganarsa maganar ta zama wacce za a jefar ba ta da wani tasiri ba ta da ma'ana a littafin minhaj sunna a mujallal nabi shafi na 332 nan ma yayi magana yace fa iza fa iza ahdaka al-basar ila shu'a'i ya ce Allah ya gaya mana la tudrikul absar kuma abin misali ka duba nisan da ke tsakanin dan adam da inda zatin Allah yake to kafin ma ka kai inda zatin Allah yake misali daga ido ma ka kalli rana kuro ji ibnu taymiya yace ka daga idanunka ka kalli rana yace da ka kalli rana in ka kura mata ido ma abin da zai biyo baya zaka cutu ne ba amfana zaka yi ba cutuwa zaka yi yace ba ufa an ru'yati la la yastati ru'yataha ba zai iya ganin ranan ba me ya dalili limtina fi zatil mar'i bal li ajli li ajli ra'i ba wai saboda ba wai saboda ita ranar ba a iya ganin ta bala saboda me kai da kake kokarin ganin nata halittan naka ya gaza ƙarfinsa ya gaza ba za ka iya ganin ta ba amma inda halittan ka yana da ƙarfi fa kana iya ganin ranar ba abin mamaki bane kuma ba za ta cutar da kai ba sai ya bada misali da wanda yace fa idza kana fi daril akhirah to a nan duniya kenan amma idan aka je lahira akmala Allah ta'ala al-adamiyina a lokacin Allah zai kammala halittar ‘yan adam wa kawahum hatta a faƙo ru'yatahu Allah zai ƙarfafa halittar ‘yan adam ya ba su damar yadda za su iya ganinsa saboda haka yasa ibn taymiya yace lamma tajalla Allah azza wa jalla lil jabal lokacin da Allah ya kuranye ma dutse kharra Musa saika annabi Musa alaihi salam ya fadi falamma afaka lokacin da annabi Musa ya farfado kala sai yace subhanaka tubtu ilaika sarki ya tabbata gare ka na tuba gare ka wa ana awwalul mu'minin ni ne na farkon masu imani a suratul a'raf sai ibnu tamiya yake abinda annabi Musa yake nufi awwalul mu'minin bi annahu la yaraka hayyun illa mata abinda annabi Musa yake nufi ni ne na farkon masu imani wanda ya tabbatar da cewa duk wanda ya ce ya ganka da idanunsa to zai mutu saboda idanunsa ba su da karfin da za su ɗauki ganinka wala ya bisun illa ka dahtaha fa hadha lil ajiz al mawjud fil makhluq me yasa ba a iya ganin Allah a nan duniya ibn taymiya yace saboda gazawar halittan dan adam halittarsa tana da nakasu tana da gazawar da za ta iya ɗaukan ganin Allah subhanahu wataala la limtina in fi zatil mar'i ba wai saboda shi Allah ya hana a ganshin balla saboda halittan naka ne ba za ta iya ganin sa ba wato shi abin da yake cewa lokacin da annabi Musa alaihi salam ya ce ya Allah ka bani damar in ganka Allah bai ce na haramta muku ba a'a sai ya ce lan tarani ba za ka taba iya gani na ba yana gwada cewa ba wai Allah ne ya hana ka ganshin ba a'a halittan kan da yayi ne ba za ta iya ganin sa ba halittan ka da yayi ita ce ba za ta iya ganin ka ba amma akwai ranar da idan ta zo Allah madaukaki zai karfafa ma halitta ta yadda zaka iya ganin sa sai ce wali hada kana basharu ya'jizuna an ru'yatil malak saboda haka yasa mala'iku ba a iya ganin su inji ibnu taymiya yace saboda haka yasa mala'iku ba a iya ganin su fi suratihi illa man ayyadahu Allah babu wanda zai iya ganin mala'ika a surarsa ta asali sai wanda Allah ya karfafa ma halittarsa kamar yadda Allah ya karfafa halittan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya iya ganin mala'ika Jibrilu wanda Allah ya tabbatar a cikin Alkur'ani saboda me Allah ya karfafa ganin annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma kai ba ka iya ganin mala'ika Jibrilu a siffansa ta asali ba za ka iya gani ba saboda halittanka tana da rauni ba za ta iya ɗaukan ganin halittar mala'ika ba saboda haka sai Allah ya ba mu labari a suratul an'am a farkon sura mun karanta inda yake cewa wa qalu laula unzila alaihi malakun suna cewa dan me ba a saukarwa annabi mala'ika ba sai Allah ya ce a'a suna suna cewa me ya hana a turo mala'ika ya rika tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce walau anzalna malakan laqubiya al'amr da mun saukar da mala'ika din to da al'amari ya kare saboda kana ganin mala'ika zaka mutu domin halittar ka ba ta da karfin da za ta iya daukan ganin mala'ika Allah ya sa mun gani saboda haka aiko mala'ika ga ɗan adam ba zai yi ba me dalili saboda halittarsa ba za ta iya ɗaukan ganin mala'ika ba sun malayu zaro walau ja'alnahu malakan inda kuwa mun riga mun kaddara tuntuni mun kaddara tuntuni cewa mala'ika za mu aiko za mu aiko mala'ika ne da a ce mun kaddara tuntuni idan Allah ya kaddara abu dole zai auku to idan kuwa mun kaddara haka ne la ja'alnahu rajulan da mun sanya shi ya zama shi ma mutum wala labatna alaihim ma yalbisuna kuma dole mu sama duk abin da mutane ke sawa idan Allah zai turo mala'ika ya kaddara lalle dole sai an turo wannan mala'ika ga mutane kamar yadda akan turo mala'ika jibrilu ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam in zai taho yakan rikida sai ya rikida ya koma siffa ta dan adam ya sa kaya irin na mutane saboda haka idan ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam aka zauna da sahabbai in ya shigo masallacin nan ya zauna baka iya sanin mala'ika ne saboda ya riga ya koma halittar mutane saboda haka ba hikimar turo mala'ika a matsayin dan sako ga mutane shi yasa lokacin da mala'ika jibril ya zo majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi tambayoyi shi kansa annabi bai gane ba sai da ya tafi sai da mala'ika jibril ya tashi ya tafi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane wannan fa mala'ika ne yace ku je ku nemo mu inda yake a duba gabas da yamma kudu da arewa babu shi ya riga ya bace manzon Allah yake cewa sahabbai wallahi ni ma ban gane mala'ika bane sai da ya juya ashe kaga in mala'ikan ya rikida ya koma mutum baka iya ganewa mala'ikan ne in ko ya zo maka a siffarsa ta mala'ika ta asali kana ganin sa mutuwa ne kana ganin sa ba za ka zauna ba don abin da Allah madaukake ya faɗa kenan saboda haka ibn tamiya ya ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya turo mana a matsayin mutum rahama ce gare mu don a ce za a turo mala'ika ba zai zama rahama ga mutane ba shi yasa idan Allah madaukake yana magana game da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani sai ya ringa kawo kalmar sahibi ya rika kawo kalma ta sahibi misali a suratul takwir yace wa ma sahibukum bi majnun mutumin kunnan kaga Allah ke cewa mutumin kunnan saboda ba mala'ika bane wannan mutum mai halitta irin ta kunnan ba ta babbe bane a suratul najmi fa yace ma balla sahibukum wa ma gawa kaga ya kawo magana sahibukum in yana magana akan annabi zai ce ya fito da shi daga cikin ku laqad ja'akum rasulun min anfusikum an turo muku manzo daga cikin ku kanku saboda me halittar dan adam ta fi dacewa ga dan uwansa dan adam ya fi gamsuwa da shi idan aka ce an turo mala'ika gudu za a yi idan ma baka halaka ba kenan to wannan aya babu shakka ta kawar da yiwuwar ganin Allah subhanahu wata'ala a nan duniya ba zai yiwu a ga Allah tabaraka wata'ala a nan duniya da idanu sannan akwai hujjoji da yawa baya ga wannan aya din na biyu akwai hadisin da ke magana akan addajjal gargadi ga jama'arsa game da sharrin addajjal laqad anzarahu nuhun qaumahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta annabi nuhu alaihi salam yayi gargadi ga jama'ansa game da hadarin addajjal walakin aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma ni a yanzu zan gaya muku wata magana game da addajjal wannan maganar babu wani annabin da ya taɓa faɗa wa mutanensa wato zan gaya muku wata magana game da haɗarin addajjal da kuma siffarsa maganar da babu annabin da ya taɓa gaya wa mutanensa ta'allamu annahu a'war annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku sani shi addajjal yana da ido guda wa anna Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala laysa bi a'wa shi ko Allah mai albarka da daukaka ba ido ɗaya bai shi ba kaga wannan alama ce gare ka cewa ad-dajjal ba Allah bane domin inda a ce ad-dajjal Allah ne da zai iya kawar da nakasar da take tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan alama ce da shi kadai ya faɗe ta daga cikin annabawa akwai hadisin Umar bin Sabit al-Ansari shi kuma yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar da ya yi gargaɗi game da haɗarin addajjal sai ce innahu maktubun baina ainihi kafir an rubuta kalman kafiri a tsakanin idanunsa guda biyu ya qara'uhu man kariha amalahu duk wanda ya kyamaci aikin addajjal zai iya karantawa au koko a wata riwaya yace ya qara'uhu kullu mu'min kowane mumini zai iya karanta wannan kalma ta kafiri da take tsakanin idanun addajjal وقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي تعلموا فسري أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت kaga wannan hadisin sai zama hujja ta biyu da take tabbatar da cewa ba a iya ganin Allah a nan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku sani babu wani daga cikin ku da zai iya ganin Allah mahaliccinsa a nan duniya sai ya mutu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut kaga an samu dalili biyu wancan aya la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar sannan ga hadisin al-imam muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar da cewa babu wani daga cikin ku wanda zai iya ganin Allah sai ya mutu kaga ya, ya tabbatar da cewa ganin Allah a duniya abu ne wanda ba zai yi ba sannan hujja ta biyu lokacin da annabi Musa alaihi salam ya roki Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah ya ba mu labarin sa a suratul a'raf aya ta 143 annabi Musa alaihi salam yana cikin ulul azmi minar rusuli manyan manzannin Allah manyan manzannin Allah sai annabi Musa alaihi salam ya ce kala rabbi arini anzur ilai ya Allah ka nuna min in kalle ka ma ya Allah ka nuna min ka bani dama in dube ka kala sai ce lan tarani ba za ka taba gani na ba ba za ka taba iya gani na ba haka Allah subhanahu wataala ya faɗa to idan annabi Musa alaihi salam wanda yana cikin ulul azmi Allah ya hana shi wannan dama wada waliyi ne wanda zai taho wanda Allah zai ba shi darajar da bai ba mu annabi Musa alaihi salam ba Allah ya samu gani fa mana'ahu min an yarahu Allah ya hana annabi Musa alaihi salam ya iya ganin Allah saboda haka yasa Allah ya nuna masa misalin halittar sa ba za ta iya daukan ganin sa ba shi yasa aka samu tajalli na Allah na zatin Allah subhanahu na hasken Allah subhanahu wa ta'ala ma dutse wanda ya sanya dutsen ya nike take annabi Musa alaihi salam bayan ya farfado yake tuba ga Allah saboda me saboda neman ya ga Allah alhali kuma baya da wato halittar da za ta iya ganin nashi roƙon da ya yi ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ganshi yana ganin laifi Allah ya hana shi damar ya ganshi to ya za a yi a samu wani wanda zai ga Allah din wanda ya samu daraja sama da annabi Musa alaihi salam kamar da ibn taymiya yake faɗa in banda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wurare da yawa cikin littafin sa majmu'u fatawa akwai a mujallad nabi shafi 336 yace qad ittafaqa a'immatul muslimin ala anna ahadan min almu'minina la yara allaha bi ainihi fi dunya malamai musulmai sun yi ittifaki babu wani mutum wanda zai iya ganin Allah da idonsa a nan duniya ولم يتنازعوا إلا في النبي خاصة ba ba a samu sabani tsakanin malaman sunna ba game da wanda ke iya ganin Allah sai dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad ne kada aka samu sabani game da shi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ke ganin cewa shi ya ga Allah ma'a anna jamaahirul a'imma duk da cewa akasari kuma malaman sunna a tarihi inji Ibn Taymiyyah ala annahu lam yarahu bi ainihi fi dunya har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa inji ibnu taymiya bai ga Allah da idansa ba a duniya wannan ita ce fahimtar galibin malaman sunna wannan ita ce fahimtar galibin malaman sunna wa ala hadha dallat al athar sahiha al sabita an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da dalilai ingantattu tabbatattu suka zo daga Allah daga annabi sallallahu alaihi wasallam والصحابة الصحابي وأئمة المسلمين ولم يثبت عن ابن عباس حجة da ake kafawa cewa annabi ya ga Allah da idanunsa shine fahimtar Abdullah bin Abbas shine Ibn Taymiyyah yace to shi ma Ibn Abbas din shi ma labarin Ibn Abbas cewa da yake da fahimtar annabi ya ga Allah lam yasbut anhu haka al-Imam Ahmad bin Hanbal akan ce yana da fahimtar cewa annabi Muhammad ya ga Allah wa amsalihima amma dukkansu da Abdullahi bin Abbas da al-Imam Ahmad bin Hanbal Ibn Taymiyyah yace annahum qalu inna Muhammadar ra'a rabbahu bi ainihi babu wani daga cikin su da yace annabi ya ga Allah da idonsa Abdullahi bin Abbas bai faɗi haka ba al-Imam Ahmad bin Hanbal bai faɗi haka ba abinda ya tabbata game da Abdullahi bin Abbas da kuma al-Imam Ahmad shine itlaqur ru'ya sukan ce annabi ya ga Allah idan suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah kaga sun sake magana wani irin gani saboda gani yana zuwa daban-daban akwai ganin zuci akwai ganin ido akwai tunani akwai mafarki saboda haka wani irin gani ibn taymiya ya ce abin da ya tabbata kenan ga abdullahi bin abbas in ma taqyiduha bil fuad sukan kayyada ganin da zuciya a ce annabi ya ga Allah amma ganin zuciya وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه ibn taymiya ya ce to kuma da zaka tara hadisai waɗanda suka yi magana akan tafiyar dare da manzon Allah ya zuwa ga saman bakwai tafiyar Isra'i da kuma al-Mi'raj hadisan gaba ɗayansu babu wani hadisi da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da idanunsa babu duk hadisan da suka yi bayanin Isra'i da Mi'raj babu hadisin da ya ayyana cewa manzon Allah ya ga Allah subhanahu wata'ala abin da ya tabbata shine an samu hadisi da manzon Allah yake cewa atani al-bari hata rabbi fi ahsani sura manzon Allah ya taba cewa a daren jiya mahalicci na ya zo gare ni a sura mafi kyau wannan ya faɗi haka an samu hadisin ummu tufail akwai hadisin abdullahi bin abbas wanda kuma mafarki ne hadisin yana sunan da tirmizi wa gairu mafarki ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a madina yayi mafarki yake cewa yayi mafarki ya ga Allah subhanahu wataala a sura mafi kyau ya faɗi haka to ganin mafarki ku ai ba ganin idanu ba saboda haka ana magana ne akan ganin ido shin zai yiwu ga dan adam ya ga Allah da idanunsa a duniya Allah ba zai taba yiwa ba wannan ita ce fahimta ingantacciya wacce ta samu ijma'i na malaman sunna abin da ya kama daga sahabbai zuwa ga tabi'ai da tabi'u tabi'in mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarkin a ina yayi ibn taymiya yace yayi mafarkin ne a madina amma mi'raji fa a ina aka yi isra'i da mi'raji ai tun kafin annabi ya dawo ya dawo Madina saboda ai Allah ya faɗa mana cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa kaga inda aka yi Isra'i daga masallacin Ka'aba zuwa Qudus ba daga Madina ba inda ko annabi yayi mafarkin a Madina Isra'i kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne tun yana Makka kafin ya dawo Madina saboda haka wannan mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi baya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah subhanahu wataala da idanunsa nafsi na alqur'ani ya tabbata game da annabi Musa annabi Musa alaihi salam Allah ya ce masa lan tarani ba za ka iya gani na ba annabin Allah ne kuma yana cikin ulul azmi minar rusul sannan kar mu manta cewa ganin Allah ya fi saukar da littafi ganin Allah subhanahu wa ta'ala ya fi saukar da littafi daga sama, ya fi saukar da littafi ta wajen muhimmanci ganin Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Allah ya faɗa. yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama ahlul kitabi suna cewa ya kai Muhammadu ka saukar mana da littafi daga sama saboda mu yadda kai annabin Allah ne sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam faqad sa'alu Musa akbara min zalika kai sun ce ka ba su littafi ne to ai sun tambayi annabi Musa tambayar da tafi wannan girma fa kazo suka ce arina Allah jaharatan ya kai Musa ka nuna mana Allah mu ganshi kiri-kiri kaga ganin Allah muhimmancin sa ya fi saukar da littafi daga sama muhimmancin ganin Allah ya fi saukar da littafi daga sama saboda haka idan mutum ya ce ya ga Allah annabi Musa ko Allah ya ce baka iya ganin sa to kamar mutum yana cewa ne na zama annabi na Allah subhanahu wa ta'ala kamar mutum ya yi ƙaryar annabci ne saboda me ka yi ƙaryan kaga Allah haɗarinsa girmansa bai ya fi wanda ya ce Allah ya saukar masa da littafi saboda ganin Allah muhimmancinsa ya fi saukar littafi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala dalili na uku akwai hadisin da ya zo a sahihu muslim hadisin abdullahi bin shaqiq ya ce ma abu zarar gifari wata rana ya ce ma abu zarar gifari laura aikin rasulallah lafa alfuhu da na ga annabi da Allah ya nufe ni da ganin annabi sallallahu alaihi wasallam da na tambaye shi sai abu zarar gifari ya ce an ayyi shay'in tas'aluhu game da me zaka tambaye shi kana sai ya ce kuntu as'aluhu hal ra'aita rabbaka ni tambayan da zan masa da na ganshi zan ce shin ka ga Allah tun da ka je sama kala abu zarra sai abu zarra ya ce kasa alfu na riga ka wannan tambayan ni na riga na yi kai kana burin da ka gan shi da ka yi tambayan ni da na gan shi na yi tambayan da kai tambayan wace amsa ya baka kala sai annabi ya ce ra'aitu nuran na ga haske na ga haske a wani lafazi fa hal ra'aita rabbaka shin ka ga mahaliccinka kala sai ce nurun haske ne anna arahu ta ya za a yi in gan shi don haka yasa ibnu kuzaima yake cewa fa ala hadha yakunu ma'ana qawlihi anna arahu taya zan ganshi aina arahu ai kaifa arahu taya za a yi in ganshi fa inna ma ara nuran abinda na gani shine haske al imam az-zahabi yana da littafi da ake kira kitabul uluwi lil aliyyil gaffar wal littafin da yake magana game da siffofin Allah tabaraka wa ta'ala hadisin 183 sai ya ce haza bi ainihi yanfiyar ru'uya kaga annabi da kansa ya kore samuwar ganinsa ga Allah haisu yuqarrir tunda shi kansa annabi ya tabbatar inna ma aranuran ni dai naga haske kuma wannan shine mafi inganci game da hujja da ta tabbata cewa annabi ya ga Allah ko bai ga shi ba babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah da idanunsa ba la ganin da yayi ma Allah gani ne wanda Abdullahi bin Abbas yake magana gani na zuciya in ka duba sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 3282 da kuma fatawa Lajna mujallal nabi shafi na 192 to tunda ko Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah tabaraka wata'ala ba da idonsa babu hujja ingantacciya da ta tabbatar da Annabi ya ga Allah subhanahu wata'ala da idonsa to wake da wannan damar ganin Allah kenan kamar yadda annabi Musa alaihi salam Allah ya ce masa lan tarani baka iya gani na annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce nurun anna arahu haske ne ta ina zan ganshi wata riwaya da ce ra'aitu nuran naga haske sannan hujja ta hudu hadisin yana sahihu muslim kitabul iman hadisin abu musa al-ash'ari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake huduba ga sahabbansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam Allah baya bacci kuma baya kamata gare shi yayi bacci yaqfidul qista wa yarfa'uhu Allah yana sauke matsayin mutum yakan daga matsayin wani wato aikin Allah ne subhanahu wata'ala ya saukar da wani ya daga wani ya talauta wani ya azurta wani ya kashe wani ya raya wani yurfa'u ilaihi amalul layli qabla amalin nahar ana ɗauko aikin da aka yi cikin dare kafin a kai masa aikin rana wa amalun da hari kabla amalin laili a kai masa aikin rana kafin aikin dare sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hijabuhu an-nur shamakin Allah haske ne wato Allah yana da shamaki Allah subhanahu wataala yana da shamaki shamakin nan nashi haske ne idan aka ce shamaki abin da ke iya hana ka isa gare shi abin da ke hana ka isa gare shi ake cewa alhijab Allah yana da shamaki na haske a wata riwayar ya ce annar Allah yana da shamaki amma ta wuta saboda haka yasa hadisin hadisin Abu Zar al-Ghifari da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya game da ganin Allah manzo Allah a wata riwayar yana cewa naga haske wata riwaya yana cewa naga wuta ra'aitu nuran naga wuta wata riwaya yana cewa naga haske saboda shamakin Allah da tsakanin haske ne da kuma wuta kafin ka isa ga inda ainihin zatin Allah subhanahu wa ta'ala yake yace lauka shafaku annabi sallallahu alaihi wasallam yace da a ce Allah zai yaya wannan shamakin la aharakat subuhatu wajhihi manzo Allah yace da kyallin fuskar Allah ta kone ta babbata mantaha ilaihi basaruhu duk inda ganin Allah ya isa kyallin fuskar Allah zai babbaka duk inda ganin Allah ya isa wato duk inda Allah ya kalla to zai babbake in ban da wannan shamakin nasa min khalqihi aka ce daga cikin halittarsa wannan ya kawo kalmar a dunkule gaba ɗaya ba a ware kowa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana bayani game da zatin Allah subhanahu wataala yace zatin Allah yana da shamaki da za a yaya wannan shamakin la'aharakat subuhatu wajhihi da kyallin fuskar Allah ya babbake kulla man taha ilaihi basur duk abin da ganin Allah ya isa gare shi man taha ilaihi basar duk abin da ganin Allah ya isa gare shi min khalqihi daga cikin halittunsa kaga an hada hadda annabawa hadda mala'iku hadda sammai hadda kasai an ce min khalqihi daga cikin halittunsa ba a ware kowa ba kaga wannan hadisin yana gwada cewar bai yiwuwa wata halittar Allah ta iya ganin Allah subhanahu wataala kamar yadda ayar alqur'ani ta tabbatar akwai hadisin yana cikin musnadul imam ahmad wanda yake cewa hijabuhu nur wata riwaya yana cewa hijabuhu annar wanda yana nuna cewa ganin Allah da idanu abu ne wanda bai yiwuwa dalili na biyar shine malamai suke cewa ai ganin Allah ni'ima ce ga 'yan aljanna ganin Allah subhanahu wa ta'ala ni'ima ne ga 'yan aljanna to idan aka ce kowa zai ga Allah a duniya kaga wannan ni'ima kuma ta kau maimakon kasancewar ni'ima ce khususiya ce ga 'yan aljanna fal mu'minuna yawmal qiyamati yatana'amuna bi ru'yati Allah masu imani a ranar kiyama suna samun ni'imar ganin Allah a cikin aljanna kuma shi ita ce ni'imar da tafi girma wacce ake ba ma 'yan aljanna wanda har ma aka samu dalili da ke nuna cewa idan 'yan aljanna suka ga, suka ga Allah tabaraka wa ta'ala idan sun gan shi hatta innahum idza ra'aw Allah azza wa jalla nasaw kullama hum fihi min na'imin ganin Allah yana sa su manta duk ni'imar da suka samu na aljanna ganin Allah yana sa ‘yan aljanna su manta dukkan ni'imar da suka samu na cikin aljanna, saboda babu abin da ya fi daɗi irin ganin Allah subhanahu wa ta'ala, babu ni'imar da tafi wannan, saboda aka yi sa kafirai ba su gani, kafirai ba su ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ya tabbata har ma al'imamu Malik ya yi magana a kai. Al'imamu Malik ya ce, annasu yanzuruna ila Allah yawmal qiyamati bi a'yunihim وقال لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يؤير الله الكفار بالحجاب نعم idan aka ce musulmai za su ga Allah a gidan aljanna sannan ba abin mamaki ba ne saboda haka yasa kafiri Allah yake kushe masa don bai samu wannan gatan ba kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun su waɗannan a ranar kiyama ana musu shamaki game da ganin Allah subhanahu wataala kaka al-Imam Malik yace lallai ganin Allah ni'ima ce shi yasa kafiri bai samu tafilin hisabi a ranar kiyama ko da cewa mutane gaba ɗaya za su tashi a musu hisabi kuma akwai bayanin da ke nuna cewa akwai gani da za a yi ma Allah wanda gani ne na hisabi ba gani na zatinsa ba to amma a ga Allah ganin zatinsa gani ne wanda lallai sai a cikin aljanna ga 'yan aljanna yana cewa ni'ima ce mai girma amma wannan gani fa yanzuruna ila Allah yawmal qiyama bi ayunihim wanda ake cewa mutane za su yi wa Allah gani ne wanda za su yi masa a cikin aljanna waɗanda aka ba su dama suka shige ta a matsayin ni'ima gare su wannan ya tabbata cikin littafai na aqida kamar littafin kitabu shari'a na al-Imam al-Ajuri da sharhu itikadi ahli sunnah wal jama'a da littafin sharhu sunna na al-Imam Bagawi kaga ya nuna cewa dukkan wanda ya shiga aljanna yana samun ni'ima a cikin aljanna daga cikin ni'imar da Allah ke badawa akwai damar a ganshi damar ganin Allah babban ni'ima ce idan aka ce kafiri ya same ta to kaga wata zama ni'ima ba idan aka ce a nan duniya wani ya ga Allah to wancan bata zama khususiya ga yan aljanna ba saboda haka ni'imar ganin Allah a aljanna khususiya ce bai yiwuwa a ce wani ya ga Allah a nan duniya saboda wancan keɓewa da aka yi ma 'yan aljanna ɗin sannan ga bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wanda da a ce wanda ya ce ya ga Allah kaga dole sai an cire shamaki tsakaninsa da Allah subhanahu wataala akwai shamaki wanda shamakin nan shine haske hasken nan shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Abu Zarr al-Ghifari nurun anna arahu haske ne ta ina zan ganshi wato yana nufin na ga haske na hijabi na shamakin da ke tsakanin halitta da Allah tsakanin halitta da zatin Allah shamakin da ke tsakanin halittu da zatin Allah wannan shamakin haske na gan shi a wata riwayar yace ra'aitu nuran na ga wuta saboda tana zuwa da riwaya kashi biyu ko dai shamakin ya zama haske ko kuma ya zama wuta to wannan haske shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani don haka yasa yake cewa ra'aitu nura naga haske to cewa naga haske annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce naga Allah ba wani haske manzon Allah ya gani ya ga haske ne na shamakin zatin Allah tabaraka wa ta'ala amma ganin Allah fa manzon Allah sai ya nuna ba zai yiwu ba a hadisin Abu Musa al-Ash'ari me yasa ya nuna ba zai yiwu ba manzon Allah yake saboda akwai wannan shamaki na haske idan aka cire shamakin ya ce matsalar ita ce duk abin da Allah ya gani to kyallin fuskar Allah tabaraka wata'ala zai kone wannan abu duk abin da Allah ya gani wato basarhu ganin Allah idan ya isa ga wani halitta to wannan halitta za ta babbake idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya hada maganan nan wuri guda kaga ya nuna dukka kowa in banda wannan shamaki da ganin Allah ya babbaka shi hatta shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam domin abinda manzon Allah ya faɗa kenan la aharakat subhatu wajhihi da kyallin fuskar Allah da kyallin fuskar Allah ya babbake mantaha ilaihi basaru abinda ganin Allah ya isa gare shi ya karasa gare shi min khalqihi daga cikin halittunsa saboda haka tunda wannan hadisi ya zo cikin sahihu muslim kuma yana musnadul imam ahmad hadisi ne da ya inganta da riwayar abu musa al-ash'ari ya tabbatar da cewa annabi da kansa ya mana bayanin bai ga Allah ba tabaraka wa ta'ala domin wannan hadisin yana gwada bayani yake mana cewa shi kansa bai ga Allah ba me dalili saboda inda a ce ya ga Allah to ai akwai wani shamaki tsakaninsa da Allah wannan shamaki idan aka cire shi to ganin Allah fa yana babbake komi da a ce Allah ya masa ya keɓance shi da wata baiwa tunda babu shakka Allah ya masa karama ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam daraja mai yawa inda a ce cikin darajar da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi damar ya gan shi wallahi da an sanya wannan a cikin alkur'ani saboda yana daga cikin mafi girman kyautan da Allah zai ma dan adam ganin Allah ni'ima ce da 'yan aljanna suke manta ni'imar aljanna a dalilinta kaga kenan idan a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah tabaraka wa ta'ala da an samu hadisai da ayoyin alkur'ani da za su tabbatar da wannan a matsayin dadin karama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da cewa an samu waɗanda ke da wannan fahimta amma dai akasarin malaman sunna suna cewa babu wanda ya ga Allah cikin halittunsa hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka wannan wannan ayan tana tabbatar mana bai yiwuwa mutum ya ga Allah a nan duniya amma a lahira fa ana iya ganin Allah ga wanda ya samu damar shiga aljanna Allah ka sa dukkan mu samu damar shiga aljanna kuma ka ba mu damar ganinka yana daga cikin abin da manyan bayin Allah suke addu'a hatta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna addu'a Allah ya ba su damar ganinsa, saboda ganin Allah ni'ima ce mai girman gaske. Malamai na cewa ni'imar ta fi aljannar daɗi, don haka yasa ake samu waɗanda ke yin addu'a sukan ce, Allahumma inna nas'aluka lazzatan nazari ila wajhika. Ya Allah ka ba mu daɗi na ganin fuskarka a gidan aljanna idan mun samu damar shiga. Saboda ganin Allah shi kansa ni'ima ne. Allah ya samu na cikin waɗanda za su samu wannan baiwa da kuma dama ya gafarta mana kuskure da ya auku wanda za mu dakata saboda waɗanda suka zo daga nesa. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن اللهم إنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك